الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar talata uku ga watan zulhijja hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace ma sha uku ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna fadlul islam na shekul islam muhammad ibn abdul wahab ibn sulaiman at-tamimi rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da ɗan tambayoyi suna iya gabata na'am wai sujudu tilawa sujada ta karatun alkur'ani shin yana daga sharuɗanta arwallah arwalla ba ta daga sharɗanta ko ba ka da arwalla idan kana karatun alkur'ani ka karanta ayar da ke akwai sujada to an sunanta maka yin sujada domin akwai hadisi ingantacce wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratun najmi a nan gindin kaba dukkan jama'ar da ke tare da shi da muminai da waɗanda suke kafirai gaba ɗaya sai da suka duka suka yi sujada illa kawai ɗaya daga cikinsu sai ya ɗan kwashi ƙasa sai ya dungura a goshinsa da wannan hadisi shine malamai suka ce dalili ne wanda yake tabbatar da arwalla ba sharaɗi ba ne ba na ingancin wato sujudu tilawa domin dukkan jama'ar da suke tare da shi na mominai kowa sai da ya duka ya sujada kaga babu dalilin da yake tabbatar da cewa gaba ɗaya kowa yana da alwala a wannan yanayi haka kuma fuskantar alƙibla ba sharaɗinta ba ne ko kudu kake kallo ko arewa ko yamma a yanayin mu a nan za ka iya dukawa ka yi sai dai an so ka fuskanci alƙibla ka yi an so in za ka yi ita wannan sujera ta karatun alkur'ani ka fuskanci alƙibla ka yi kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wa haisu ma kuntum fa wudu wujuhakum shadra na'am waye hadisin da yake hani game da zagin wato zakara kwarai hadisi ne sahihi kamar yadda yana cikin al'adabul mufrad na al'imamul bukari baya halatta wai addu'ar da ake faɗa da cewa Allahumma in kana rizqi fi sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wannan ba addu'ar da ba addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace saboda shi dai arziki abu ne wanda ke hannun Allah kuma Allah yakan azurta bayinsa ta inda ba sa zato ba sa tsammani kuma ai tuntuni daman ya faɗa wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun arzikin ku a sama yake da duk abin da ake muku alkawali na azaba shi ma dai a cikin sama yake shine yace wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun wanda ruwan sama da Allah yake saukarwa shine sababin dukkan wani arziki don haka kawai iya abinda bawa zai addu'a ya yi roƙi ubangijinsa ya azurta shi arziki wanda yake na halak arziki wanda yake mai amfani amma cewa in a teku yake ya Allah ka huddo shi in a cikin sarari yake ya Allah ka wannan duka wannan ba addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama addu'ar shi kalmomi ne hadaddu yan kadan amma sun kunshi abubuwa da yawa to kaga ita ko wannan addu'a ce mai tsawo in ya kasance a cikin kaza ne ya Allah kai mishi kaza in a cikin kaza ne kai mishi kaza daga ji bai yi kama da maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama musamman kuma abin da ya shafi addu'arsa Aisha Allah ya kara mata yadda take fada manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya fi son wato addu'a da kalmomi waɗanda suke haɗa ma'ana waɗanda sun kunshi duk abin da bawa yake rubu na alkhairin duniya da lahira da haka haɗaɗɗiyar addu'a rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar duk wani abu da bawa yake roƙo a rayuwarsa ta duniya ko a makomarsa lahira to bai fita ba daga karkashin wannan addu'a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun zo ƙarshen baban da ke bayani game da faɗar ubangiji mai girma da ɗaukaka fa'aƙin wajen haka lidini hanifa fitirat Allah lati faɓaran nasa alaiha al'aya bayani ya gabata wato akan wannan babi gaba ɗayansa darasi na yau insha Allah za mu tashi kenan baban da ke bayansa alal musannifu rahimahullahu ta'ala babu ma ja'a fi gurbati al-islam wa fadli al-ghuraba wa qawlihi ta'ala falawla kana min al-qurun min qablikum ulu baqiyatin yanhaun al-aya wa an abi hurairah radiyallahu anhu marfu'a بدا الاسلام غريبا وسيعود كما بدا وطوبى للغرباء رواه مسلم ورواه احمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه قيل من الغرباء قال النزاع من القبائل وفي روايه الذين يصلحون اذا فسد الناس ورواه أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وفيه فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده رضي الله عنه وطوبى للغرباء الذين يسلكون ما أفسد الناس من سنتي وعن أبي أمية رضي الله وعن أبي أمية أنه قال سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه كيف تقول في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال bali itamiru bil ma'rufi wa tanahu anil munkar hatta idza ra'aytum shuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'sara wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa alayka bi nafsik wa da'a anka al-awam فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم قيل منا أم منهم قال بل منكم رواه أبو داود والترمذي وروى ابن وباه معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه إن من بعدكم أياما للصابر فيها المتمسك للصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر خمسين منكم ثم قال أنبأنا محمد بن سعيد قال أنبأنا أسد قال أنبأنا سفيان بن عيينة أن أسلم البصري عن سعيد بن أبي الحسن أنه قال قلت لسفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نعم قال إنكم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله ولم يظهر فيكم السكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وستهولون عن ذلك فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر خمسين قيل منهم قال بل منكم وله بإسناد عن المعافري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بسنتي يوم تترك malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wato game da bakunta ta musulunci cewa musulunci bako ne wa fadlil guraba wato da fadla ta su bakin suwane ne baki su ne waɗanda suka rungumi musulunci kuma musuluncinsu ya zamanto ingantacce sun gina shi akan alkur'ani da sunna akan fahimtar magabata malam ya kulla wannan babi kamar yadda ya gabata tun a farkon littafi bayani cewa shi fagala ta musulunci wani lokaci yana kasancewa idan an lura da zamaninsa wani lokaci wato wurin da yake wani lokaci kuma halinsa ma'ana shi wato musulmin kansa kenan shine kamar yadda a wannan babi wato malin zai nuna mana fagula ta musulunci wato game da abin da yake ya ta'allaka da wato lokaci wanda kasancewar ita bakunta ta musulunci kala biyu ce akwai bakunta mudlaka wadda take sakakka babu wani kaidi tare da ita wannan kuma abu ne wanda zai kasance a ƙarshen duniya gab da alkiyama bayan fitowar dajjal ya ɓannata komai a ban ƙasa ubangiji subhanahu wa ta'ala zai saukar da bawansa annabinsa shine annabi isa alaihi salam wanda hallakar darjal allah ya kaddara ta a hannun annabi isa wanda annabi isa idan ya sauka zai nemi dajjal za su haɗe a wata kofa da ake kiranta babu lud kamar yadda manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kofar tana birnin sha da zaran sun haɗe da dajjal dajjal zai narke yadda dalma take narkewa idan an saka ta cikin wuta Allah zai hutatar da muminai bala'in shi da musibar shi a lokacin nan bayan haka wato ubangiji ta'ala zai turo wata iska ta musamman wadda za ta karbe rayukan dukkan muminai mazansu da matansu duk muminin da ya shafi wannan iska to Allah zai karbi rayuwarsa babu wanda zai rage a ban ƙasa sai mafi lalacin jama'a sai ya kai ba a fadar Allah Allah kamar yadda ya zo a hadisi sahihi sai ya kai ba a ambatan Allah subhanahu wa ta'ala to a lokacin nan alkiyama za ta tabbata kaga wannan bakunta ce wadda take sakakka amma a yaushe take kasancewa shine a ƙarshen duniya sannan nau'i na biyu ita ce bakunta wadda take da kaidi wadda take abin ƙayyadewa shi ko wannan yana iya kasancewa a cikin wani zamani ko a wani wuri ko kuma wani abu daga cikin karantarwa ta addini zaka ga ya zama bako a cikin jama'a yanzu misali akwai lokacin da wato musulmai zaka ga sun zamanto kamar baki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo da wannan addini wato matsayin bako yake a cikin jama'a saboda babu wanda ya bashi haɗin kai a wannan lokaci illa ɗaiɗaiku a maza abubakar Allah ya ƙara masa yadda a cikin ‘ya'ya kenan sannan bilal a cikin bayi sai kuma matar shi khadija sai aliyu Allah ya ƙara masa yadda to haka suka zamanto ‘yan kaɗan musulmai a makka suka fada cikin kunci ake takura musu ake musguna musu ake cutar da su har aka kai lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala ya ba manzansa izinin hijira mafi yawan muminai suka kaura suka bar makka suka koma birnin madina to don haka har yau ita wannan bakunta akwai ta za ka iya samun wani lokaci wanda musulunci zai zama bako a cikin jama'a in aka ce bako wato wanda kenan ya yi nesa da mahaifar shi wanda za ka ga kasancewar jama'a suna kyamarsa ba sa cuduwa da shi suna nesa-nesa da shi ba sa sakewa da shi wannan shi ne ainihin bakunta za ka ga musulmi wanda yake na hakika a cikin jama'a ya zama bako za ka ga ba a cuɗanya da shi ana nesa-nesa da shi ana ganin kamar ya zo da wani sabon abu kasan shi ba ko ba kowa ba yake suke masa to shi ne dai a takaice a nan wato malam ya yi babi na musamman babu ma ja a fi gurbatil islam babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam na bakuntar musulunci wa fadlil guraba da fadla ta su bakin shine sai yace wa qaulillahi ta'ala da bayani game da fadar ubangiji mai girma da daukaka ayin na cikin suratu hud fadar Allah subhanahu wa ta'ala falawla kana min al-quruni min qablikum ulu baqiyatin yana hauna anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum واتبع الذين ظلموا ما أتركوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مسلمون شنو بنجي تعالى يكتشوا فلولا كان من القرون من قبلكم ميهنا wato wai a cikin al'ummu waɗanda suke gabaninku a samu wato wasu jama'a waɗanda suke ulu baƙiyatin wato ma'abuta hankali baƙiya a nan ana nihin hankali ke yanhauna anil fasadi fil ardi waɗanda wato za su ringa hani game da yaɗa barna a ban ƙasa ubangiji ta'ala ya ce illa kalilan sai dai 'yan kaɗan mimman an jaina minhum daga cikin waɗanda muka tsiratar daga cikinsu ma'ana a cikin al'ummun da suka gabaci wannan al'umma mafi yawansu mabarnata ne masu gyaran 'yan kaɗan ne waɗanda suke hani game da mummunan aiki kuma suke umarni da kyakkyawan aiki 'yan kaɗan ne baƙiya ma'abuta saura ko kuma ka ce bulbudi game da abin da manzannin Allah suka zo da shi na wahayi waɗanda suke da ilimi waɗanda suke masu hankali masu umarni da kyakkyawan aiki masu hani gabar mummunan aiki shi ne ubangiji ta'ala ya ce wai me ya hana a cikin waɗanda suka gabace ku na al'ummu wato a samu waɗanda suke masu hankali waɗanda za su ringa hani game da yaɗa barna a ban ƙasa ubangiji ta'ala ya ce illa qalilan mimman anjayna minhu ba a samu ba kawai sai yan kaɗan daga cikin waɗanda muka tsiratar da su ko kuma ka ce in ba dan wato an samu wasu masu hankali waɗanda suke hani game da yaɗa barna a ban ƙasa wato daga ci wannan daga cikin wato al'ummun da suke gabaninku in ba dan yan kaɗan da aka samu waɗanda muka tsiratar to da gaba ɗaya ubangiji ta'ala ya hallakar da kowa da kowa kenan sababin an samu wasu waɗanda suka tsaya tsayin daka suke umarni da kyakkyawan aiki suke hani gabar mummunan aiki shine ubangiji ta'ala sai ya ce wattaba allazina zalamu ma utrifu fihi waɗanda suka zalunci kawunansu ubangiji ta'ala ya ce sun bi abin da aka ba su na jin daɗi a rayuwarsu ta duniya wannan shi ya shagaltar da su suka fi son zuciyarsu suke saba ma ubangijinsu wa kanu mujrimi na suka zamanto kangarari sai ya ce wa ma kana rabbuka li yuhlikal qura bi zulmin wa ahluha muslimuna ubangijinka bai zamanto ba da zai hallakar da wato ma'abuta alkaryu a sababin zalimtar kansu da suke wa ahaluha musulihuna alhali akwai waɗanda suke masu gyara in dai akwai masu gyara to ubangiji ta'ala baya hallakar da alkarya gaba ɗayanta ko da allah zai hallakar to waɗannan su waɗanda suke masu neman gyara ubangiji ta'ala yakan tsiratar da su to don haka ita wannan aya malam ya zo da ita domin ya tabbatar mana cewa masu gyara a ban ƙasa 'yan kaɗan ne waɗanda suke umarni da kyakkyawan aiki suke hani gabarin mummunan aiki waɗanda suke kan musulunci musulunci na hakika ma'ana musulunci ingantacce wanda aka gina shi akan alkur'ani da sunna akan fahimtar magabata 'yan kaɗan ne wanda wannan yana nuna cewa na Allah a kowane lokaci in ka bincika 'yan kaɗan ne ba su da yawa wanda kuma wannan yana ƙara tabbatar mana masu umarni da kyakkyawan aiki masu hani ga barin mummunan aiki su kaɗai ne ubangiji subhanahu wata'ala yake tsiratar da su wato game da azaba. idan har azabar Allah ta sauka to waɗanda suka siffanta da wannan sifa ubangiji ta'ala yakan tsiratar da su amma waɗanda ba sa umarni da kyakkyawan aiki ba sa hani gabar mummunan aiki ‘yan ba ruwanmu kowa ya yi ta kan shi to in azabar Allah ta sauka gaba ɗaya za ta haɗa da su sai dai a kiyama wato a bambanta ta ɓangaren niyya kina anan sai mu gane ashe garkuwa a cikin jama'a game da azabar Allah su ne waɗannan jama'a na gari masu umarni da kyakkyawan aiki masu hani gabar mummunan aiki in ba dan su ba to da tuntuni kowa ya tashi daga aiki to shine anan ubangiji ta'ala yace falawla kana min alquruni min qablikum quluba qiyatin yanhauna anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum sai dai ɗan kaɗan daga cikin waɗanda muka tsiratar da su to kaga wannan yana nuna mana ashe su waɗanda suke kan musulunci ingantacce ɗan kaɗan ne kamar yadda a nan ubangiji ta'ala ya ce illa ƙalilan mimman an je na minku to shine anan malam sai ya zo da hadisin abu huraira allah ikara masa yadda wanda hadisi ne marfu ma'ana fada ce ta manzon allah sallallahu alaihi wasallam manzon allah yake cewa bada al-islamu gariban shi wannan musulunci da kuke gani manzon allah ya ce ya fara ne yana baku wasa ya kudu gariban kama bada'a manzon allah ya ce kuma da sannu a ƙarshen zamani musuluncin nan zai koma bako kamar yadda ya fara yana bako kamar yadda muka yi bayani ɗazu a lokacin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya turo bawansa annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam da wannan addini matsayin bako yake saboda duk wanda ya musulunta to a lokacin nan fa ya zo da babban abu dangin shi a farko su ne ma waɗanda za su ƙaurace masa su ƙaurace masa su nisance shi ba sa cuɗuwa da shi kuma a yi ta cutar da shi ana musguna masa ana ƙuntata masa me ake nihi wato sai ya ja da baya ya bar wannan musulunci don haka a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo da wannan addini kamar yadda muka yi bayani musulmin 'yan kaɗan ne da ya fara tallata wannan musulunci a cikin manya yayaye abubakar allah ƙara masa yadda shine farkon wanda ya bashi haɗin kai a cikin bayi bilal a cikin mata matar shi khadija sannan a cikin yara aliyu allah ƙara masa yadda sannu sannu musulunci ya ringa yaduwa ya ringa yaduwa ya ringa yaduwa har suka dan yawaita a birnin makka gari ya yi musu kunci aka ringa musguna musu aka ringa azabtar da su manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su shawarar cewa su kaure zuwa kasar habasha akwai wani sarki adali wanda baya zalunci kuma baya bari a zalunci wani suka bi shawarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi hijira ta farko zuwa kasar Habasha bayan haka kuma aka samu wasu hallo da dama suka yi hijira kusan mutum 83 a ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin Allah ya bashi izinin hijira zuwa birnin Madina manzon Allah ya ringa ba sahabbansa shawara suka ringa kaura to kaga me ya kai su a mahaifarsu suka zamanto baki rungumar wannan musulunci da suka yi duk wanda ya musulunta matsayin bako yake a wannan lokaci za a kyamace shi a nisance shi ana ganin ya zo da sabon wani abu to haka manzon Allah yake ba mu labari ya ce wannan musulunci ya fara ni yana bako kuma wasa yahudu gariban kama bada'a da sannu a ƙarshe manzan Allah ya ce zai zama bako kamar yadda ya fara manzan Allah sai ya ce faɗu ba da guraba manzan Allah yake cewa aljanna wato ta tabbata wato gabaki ko kuma duba wata itaciya ce a gidan aljanna ko kuma duba ka ɗauke shi ma'anar wato farin ciki da murna da alasan barka ma'ana ya tabbata ga waɗanda suke baki al'imamu muslim ya rawaito wannan hadisi a wata riwaya wato manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kamar yadda al'imamu ahmad ya rawaito ta hanyar abdullahi dan mas'ud aka tambayi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam aka ce masa wa manil guraba wato suwa ne ne bakin ƙala sai manzan Allah ya ce annusa'u min alqaba'i wato su ne ‘yan kaɗan waɗanda suke fita daga cikin ƙabilunsu an gane ko waɗanda za su fita daga cikin danginsu wato su bar garinsu su koma can inda za su samu su sake su gudanar da addininsu kamar yadda musulmin farko suka ringa ƙaurace ma mazaunansu suka ringa komawa birnin madina sau kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lafazin annuzza jami'i ne na nazi idan aka ce nazi'un shine mutumin da kenan ya fita daga cikin danginsa ya bar garinsu ya je inda zai samu ya sake ya gudanar da addinin shi a wata riwaya manzon Allah ya ce al-ghuraba allazina yusli allazina yasluhuna idza fasada an-nas wato su ne waɗanda suke zama na ƙwarai idan mutane sun ɓaci suke zama na ƙwarai ma'ana sukan yi ƙoƙarin neman ilimi su bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala akan basira waɗanda suke riko da alkur'ani da sunna in mutane sun lalace suna bin ra'ayi da son zuciya to su sai su yi ƙoƙarin yaya za a yi su inganta addininsu su zama na ƙwarai maza Allah ya ce su ne alkuraba al'imamu tirmizi shi kuma daga riwaya daga hadisin kasir ibn abdullah daga mahaifinsa daga kakansa wato maza Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce duba da guraba maza Allah ya ce aljanna ta tabbata ga baki ko kuma farin ciki da murna ya tabbata ga baki su wane ne bakin sai ya ce allazina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati su ne waɗanda suke inganta abinda jama'a suka ɓata na sunnata ma'ana suke ƙoƙarin kawo gyara duk abin da ya baɗe sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na kura ta bid'a to sukan yi ƙoƙari wato su kakkaɓe su tace su fito ma da mutane iya abin da yake karantarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da haka a nan idan muka kalla kenan za mu samu cewa su waɗannan baƙi da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya siffanta ya siffanta su ne da sifofi guda uku sifa ta farko kamar yadda yake cikin wacce riwaya manzon Allah ya ce annuza'u yake cewa minar gaba'i ma'ana su ne waɗanda ɗan kaɗan waɗanda suke fitowa wato daga cikin ƙabilu kenan waɗanda suke ƙoƙarin su je inda za su sake su gudanar da addininsu kamar yadda wato musulmin farko suka yi to haka ko a ƙarshen duniya in har mutum wuri komai ya gurɓace ba yadda za a yi ka gudanar da addininka to za ka iya yin hijira ka je inda za ka sake ka haɗu da mutanen ƙwarai yadda za ka gudanar da addininka kamar yadda hadisi ne ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa musulunci a ƙarshe wato zai taro jiki zuwa makka da madina irin yadda macijiya take tattaruwa ta sulala cikin ramanta gaba ɗayan musuluncin zai koma can idan duniya ta lalace mafi yawan jama'a suka zamanto kowa ya kaɗi gabansa to inda za a samu musulunci tacece to sai makka da madina kuma galibi a lokacin nan jama'a za su ringa hijira suna komawa can domin can ne za su samu sakewa su gudanar da addininsu kamar yadda ya dace wannan ita ce sifa ta farko sifa ta biyu maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna mana cewa allazina yuslihuna ko kuma allazina yasluhuna idza fasada nasu su ne waɗanda suke zama na ƙwarai idan mutane sun ɓaci kaga zama na ƙwarai ku dole sai da ilimi kayi ilimi kayi ƙoƙarin kwatanta aiki da shi to a lokacin nan mutum yakan zama shine na ƙwarai kenan za su ringa ƙoƙarin neman ilimi yadda za su bauta ma ubangijinsu subhanahu wata'ala akan haske wanda yake na alkur'ani da sunna sifa ta uku shine maza Allah sallallahu alaihi wasallam a wacce riwaya ta al-Imam Tirmidhi yake cewa allazina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati sune waɗanda suke inganta abinda mutane suka bata wato na sunnata to dan haka kenan waɗanda suke hada waɗannan sifofi guda uku sune bakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nihi a cikin wannan hadisi don haka su ne kuma waɗanda za mu ga irin fadula wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada musu kamar yadda yake cikin wato riwayo waɗanda za su zo nan gaba don haka dai a takaice a nan abin da ya kamata mu gane wannan dai labari ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba mu kuma tsawatarwa ce ta musamman yake mana game da abin da zai faru a ƙarshen zamani yadda musulunci zai zama bako za ka ga duk wanda yake mai riko da sunna ya zama bako a cikin jama'a ya zama bako a cikin jama'a za ka ga ana nesa-nesa da shi ana kyamar shi yadda in bako ya zo ba kowa ba yake sakewa ya kusance shi ya cuɗanya da shi to haka wanda yake da musulunci ingantacce a ƙarshen zamani zai zama bako a cikin jama'a ba ma sauran jama'a ba waɗanda suke na nesa da shi a cikin dangin shi ma matsayin bako yake kuma wannan hadisi maza Allah sallallahu alaihi wasallama yana ƙara kwaɗaitar da mu da ba mu kuzari da ƙarfin gwiwa cewa mu yi riko da wannan musulunci ko da kasancewar ma'abutan shi 'yan kaɗan ne raunana ne a ban ƙasa ma'ana komin kaɗan kin to ku yi riko da wannan sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kar ku yi rauni kar ku ga kankantar ku sunna ce ta Allah su na kwarai daman 'yan kaɗan ne a kowane lokaci a kowane zamani a kowane wuri don haka kamar yadda malamai suke faɗa suke cewa idan ka tsaya ka kalli zamaninmu a yanzu za ka ga hakikanin wannan labari da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya bada musulunci ya koma bako a yau wanda in ka ɗauki waɗanda suke da'awar musulunci a ban ƙasa a yau wajen miliyar nawa ne musulmi suna da yawa a ban ƙasa suna da yawa amma inda za ka auna musuluncinsu to za ka ga galibi sun yi hannun riga da karantarwar musulunci za ka ga sun yi hannun riga da karantarwar musulunci don haka shi musulmi wanda yake wato hakikanin musulmi a yau ya zama bako a cikin jama'a idan ka danganta shi da yawan wato musulmin da suke raye kenan musuluncin waɗanda suke musuluncin na hakika yan kaɗan ne a cikin jama'a waɗanda musuluncinsu irin musulunci ne na mazan jiya sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ruko da alkur'ani da sunna wanda za ka same su a kan irin wannan ingantaccen musulunci yan kaɗan ne in ka danganta zuwa yawan musulmin da suke ban ƙasa a yau aƙalla ba su kai ba kashi ɗaya a cikin goma musulmin da suke kan sunna dai a ban ƙasa a yau ba su kai kashi ɗaya daga cikin goma don haka kamar yadda kenan abinda ake bukata kenan ya zamanto musulmi su yi ƙoƙarin dunkulewa musamman waɗanda suke kan alkur'ani da sunna ya zamanto 'yan uwan juna ne masu ƙaunar juna masu tausayin juna kamar yadda Sufyan ibn Sa'id al-Thawri Allah ya ji kansa yake faɗa yake cewa idza balagaka ar-rajul bil mashriqi sahibi sunna wa akar bil maghrib fab'ath ilayhima bis salam yace wad'u lahuма ma aqallu ahli sunnati wal jamaa yace idan ka samu wani idan ka samu labarin wani mutum wato a gabacin duniya cewa ai ahalin sunna ne ma'ana mai riko ne da karantarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka ji labarin wani dan uwa ahalin sunna a yammacin duniya ya ce to gaba ɗayansu ka yi ƙoƙari ka aika musu gaisuwa ta musamman kuma ka yi musu addu'a shi sai yake cewa menene mafi ƙarancin ahalin sunna wani jama'a a yau a doron ƙasa kaga sufiyani ibn sa'id al-thawri yana daga cikin kibarun tabi'i manyan tabi'ai yau da kusan shekara 1400 ne fa yake wannan bayani yace in ka ji labarin wani dan uwa ahlus sunna a gabacin duniya ka ji labarin wani a yammacin duniya yi kokari ka aika musu gaisuwa ta musamman kuma ka yi musu addu'a ta alkhairi sai yake cewa menene mafi karancin ahlus sunna a yau a wancan lokaci to ina ga yau da haka a wata fadarsa yake cewa istausu bi ahli sunna kaira yace ina muku wasiya ku aikata alkhairi game da ahli sunna sai yace fa innahum guraba yace domin a yau matsayin baki suke a cikin jama'a baki suke a cikin jama'a to don haka wannan yana nuna mana kenan karshen zamani kenan mutum ya yi ƙoƙarin ya tabbata akan abin da yake gaskiya komin ƙarancin jama'a kenan kada ka wannan ƙaranci ya sa ka ja da baya komin ƙarancin jama'a inda ka tabbata wato akan alkur'ani da sunna suke to ka kasance tare da su karka ja da baya to shi ne anan malam ya zo mana da waɗannan riwayu waɗanda duk da cewa wasu sun inganta amma wasu ba su inganta ba amma dai riwaya ta farko da malam ya kawo dama akan ta ya dogara riwaya da ke cikin sahihu muslim maza Allah ya ce shi wannan musulunci ya fara yana bako kuma da sannan zai koma bako kamar yadda ya fara yana bako sai ya ce faɗu ba da ba kenan haka ce baki su ne masu riko da sunna kamar yadda bako ba a sakewa da shi ana nesa nesa da shi to haka a yau duk wanda yake riko da musulunci musulunci wanda yake ingantacce wanda aka gina akan alkur'ani da sunna to zaka ga ya zama bako ne a cikin jama'a nan kuma wannan yana nuna mana a kullum mutum ya yi ƙoƙarin zama na ƙwarai domin caye allazina yasluhuna idza fasada nasu sune waɗanda suke zama na ƙwarai idan mutane sun ɓaci zama na ƙwarai ko sai ta hanyar ilimi da aiki sannan kuma bayan kayi ilimi kana ƙoƙarin kwatantawa to kuma ka yi ƙoƙarin kawo gyara shine kiran jama'a kamar yadda ya ce humul lazina yuslihuna ma afsadan nasu su ne waɗanda suke gyara abinda mutane suka bata kenan waɗanda suke ƙoƙari akan umarni da kyakkyawan aiki da hani gabar mummunan aiki sannan malam sai zo da hadisin abu umayya yake faɗa yake cewa sa'altu aba sa'alaba ta radiyallahu anhu na tambayi aba sa'alaba al-kushani Allah ya ƙara masa yadda wa qultu sai na ce masa ya aba sa'alaba ya kai aba sa'alaba kaifa taqulu fi hadhihi al-aya me zaka faɗa game da wannan aya fadar ubangiji mai girma da ɗaukaka ya ayyuhal ladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza hadaytum ubangiji ta'ala yace ya ku mu'minai alaikum anfusakum ma'ana ku lazinci kawunanku a takaice kamar ka ce ku iya da kawunanku an gane ku iyawa da kai shine ka yi ƙoƙarin janyo ma kanka abin da zai amfane ka kuma ka yi ƙoƙarin nisanta kanka game da abin da zai cutar da kai duk abin da ka san zai amfane ka ka kusance shi abin da ka san zai cutar da kai ka nisance shi wannan shine iyawa da kai kenan alaikum anfusakum ai ilzamu anfusakum ku lazinci kawunan ku ku iya da kawunan ku la yadurrukum man dalla idza hatadaitu wato la yadurrukum ba zai cutar da ku ba man dalla duk wanda ya bace ya kauce ma wannan tafarki madaidaici idza hatadaitum in har ku kun shiryu to cutar wannan batan batacce ba zai cutar da ku ba la ya durrukum man balla idza hata daidu duk wanda ya bace ya kauce ma wannan tafarki madaidaici to ba zai cutar da ku idan har kun shiryu to shine ya tambaye shi dangane da ma'anar ita wannan aya qala sai abu sa'alaba Allah ya kara masa yadda yace amma wallahi laqad sa'alta anha kabira yace tabbas rantsuwa nake da ubangiji na ka tambayi masani game da abin da wannan aya ta kunsa an gane ko ma'ana ka yi dace da wanda ya san ma'anarta sai ya ce sa'altu an ha rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya ce da kaina na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da ma'anar ita wannan aya kamar yadda kai ka tambaye ni to haka na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'anarta faƙala sai manzon Allah ya ce da ni bali ita mirubil ma'arufi manzon Allah ya ce bari dai ya ce ku yi umarni da kyakkyawan aiki wata nahu anil munkar ku yi hani gabarin mummunan aiki ya ce hatta izara aitun shuhan muba'an ya ce idan aka kai lokacin da kuka ga wato ƙwarro rowa ta zamanto abin biya ce a cikin jama'a kowa ya tsoke bakin aljihu ba za ka ga mutum ya fitar da dala sai ya tabbata a madadinta zai samu dala biyu ko dala biyar ko dala goma wa hawan muttaba'an kuka ga son zuciya ya zama abin biya a fili kawai galibin jama'a ra'ayinsu da son zuciya suke bi ba sa bin shari'a wa duniya musara kuka ga mutane sun fifita duniya akan lahira kowa kawai famar da yake yaya za a yi ji daɗi da rayuwarsa wa ijaba kulli zai ra'ayin bi ra'ayi kaga wato duk wani ma'abucin ra'ayi yana jiji da kai da ra'ayinsa yana ganin shi ya fi kowa wayewa abin da yake kai shi ne daidai shi ne ya ce masa tofa alaika bi nafsik ka iya da kanka in waɗannan abubuwa suka bayyana ka iya da kanka wada'a an kala'awa wato ka rabu da gamagarin jama'a gamagarin jama'a jahilai waɗanda ba su san inda aka sa gaba ya ce ka rabu da su sai ya ce fa'inna min wara'ikum ayyama wato gabanku akwai wasu kwanuka da za su zo asabiru fihinna mai haƙuri mai jimiri a cikinsu wanda yake tabbata akan gaskiya misalul qabidu adad jamal tamkar wanda ya jimke garushin mutane wanda ya dau haƙuri ya jimri ya tabbata akan abin da yake na riko da sunna yace misalul qabidu adad jamal kwatancin wanda ya jimke wato garushin mutane sai ya ce lil'amili fihinna ajiru kamsina rajulan ya amalu na misla amalikum wato na ga mai aiki da sunnata da karantarwata a cikinsu ma'ana a cikin wannan kwanuka wanda zai tabbata akan gaskiya wato na gare shi ladan mutum hamsin waɗanda suke aiki kwatancin aikin yake faɗa ma sahabbansa abu salaba ya ce kunna sai muka ce ya rasulallah minna an minhum mutum hamsin daga cikinsu ko daga cikinmu ƙwada sai ya ce balminku ladan mutum hamsin daga cikinku an gane ko ladan mutum hamsin daga cikinku al'imamu abu dawud da al'imamu turmizi su suka rawaito wannan hadisi tare da cewa dai hadisi ne ga ifi bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai wato hadisai ingantattu sun kunshi ma'anarsa saboda duk wanda ya ce zai tabbata akan gaskiya to zai dole sai ya dau hakuri sai ya ji yadda ka san mutumin da ya jimki garushin wuta raɗaɗin yana ratsa shi to haka za ka ringa jin abin da zai ringa wato shine zai ringa motsawa a cikin zuciyarka na cutarwa na kyama na ƙi da kyama a sababin kayi riko da sunna to dole sai ka jure sai ka ɗau haƙuri to da haka kenan irin wannan fagala ba kowa yake samunta wato fagala ce ta musulunci sai wanda ya yi kokari ya tabbata kenan akan musulunci wanda yake ingantacce shine riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a irin lokacin da ya kasance jama'a kenan sun mai da son zuciya shine abin biya kenan kamar yadda a irin ƙarshen zamani za ka ji ana cewa mazan Allah ya ce kaza sai ka ji mutane suna cewa to ai malam wane ya ce wa kaza kaga cewa wane ya ce kaza wannan son zuciya ne yaya za ka kamanta faɗar wani da ta Allah subhanahu wa ta'ala ko ta manzansa babu wani wanda faɗar shi take iya zama hujja sai in ta dace ma faɗar Allah subhanahu wa ta'ala ko ta manzansa sannan za a iya karɓar maganar shi in ta yi hannun riga da abin da Allah ya faɗa ko da manzansa ko mun girman shi dole a maida masa faɗarsa don haka shine dai a takaice a nan yana nuna mana kenan su waɗanda suke masu riko da sunna a ƙarshen zamani matsayin baƙi suke a cikin jama'a dole baƙo ya ɗau haƙuri akan kyamar da jama'a za su ringa masa da yadda suke nisantar shi to haka mai riko da sunna a yau sai ya dau hakuri sai ya jimre nan insha Allah ku ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك